أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha hudu ga watan zulki da hijira na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 a ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafin mai albarka na umdatul ahkam min kalami khairul anam muna cikin kitabul buyo a karatun da ya gabata mun yi magana akan bai'us salam da kuma sharuɗa da ake yi a cikin kasuwanci wanda an kawo mana maganan mukataba cewa idan aka yi rubutu da bawa ko baiwa cewa an yanka masa wani kudi zai biya wannan kudin to wanda ya bashi kudin shine zai zama waliyinsa idan kuma al'ummar musulmai ne suka bashi kudin da su al'ummar musulman nan su ne za su koma a matsayin waliyinsa sannan daga nan hadisan so gangaro mana da hadisin jabir bin abdullahi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya tare da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi dokin sa ko raƙumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa raƙumin kuma ya aika masa kudi sannan hadisi na ƙarshe mana magana akan kasuwanci cewar kar mutum ya yi ciniki da ɗan ƙauye mutumin gari sannan kar a yi algus sannan kar mutum ya nema akan neman ɗan uwansa sannan mace kar ta nemi a sakiyar uwarta saboda ta cika abin da yake cikin ƙwaryarta ko kuma saboda fitar da uwarta da wannan shi ne a takaice karatun da muka gabatar wancan sati wanda yau insha Allah za mu tashi akan babin da yake magana akan riba babu riba wa sarf babin zai bayani akan menene riba sannan kuma menene canji to shi riba kamar yadda muka sani a alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba cewa Allah ya halarta a yi kasuwanci amma ya haramta riba to a jahiliya kan zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su sun kasance yadda suke yi idan mutum ya baka abu misali ya ɗauki kaya ya baka to idan lokacin biya ya yi ya baka man bashi kenan ya ɗauki wani amfani ya baka ko ya ɗauki kayan kuɗi ya baka a sunan bashi to in lokacin biya ya yi in baka da halin da zaka biya to zai ƙara maka lokaci idan ya kara maka lokaci sannan zai kara kudin na wannan kayan da ya baka din to haka suke yi to da musulunci ya zo sai ya haramta wannan sannan kuma riba shine wato aziyada neman kari mutum yana so ya samu kari akan kayansa ya siyo shi da ya siyo to zai kara wani abu wanda ake ce masa riba to ita riban nan da zai kara a cikinta ne kuma idan ya yi ta wani yanayi to za ta zama wato riba to saboda haka riban haramun ne a cikin addinin musulunci musulunci ya haramta ta an tambayi imamu malik bin anas wani mutum ya zo tambaye shi ya ce masa ya ga mashayin giya yana tangadi a cikin gari saboda ya sha giya sai ya ce shi yana ganin babu wani abu da allah ya haramta wani laifi wanda mutum zai yi kamar shan giya ya ce idan ba haka bane kuma matarsa ta sauku to dai wannan magana daga baya sai ya zo ta mai mamari ya ce ni fa na ce na ga mashayin giya na tangadi sai na ce kai wannan laifin babu laifin da ya kai shi idan akwai kuwa to ni matata ta so to shine na zo da bincika ni jiya abu yake imam wali ya ce to ka je ka sai gobe ka dawo zan yi bincike to ya je shi washe gari ya sake dawowa imam malik ya ce masa ka koma sai gobe ka dawo ya sake tafiya sai da aka gudun sa uku ko sa hudu sai imam malik ya ce masa na duba qur'ani kaf na duba hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ban ga wani laifin da ya kai cin riba ba ban ga wani laifin da ya kai cin riba ba saboda alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amantu billahi wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa zanu bi harbin min allahi wa rasulihi cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na daga riba idan kun kasance mulai sannan idan kun ki barin riba din nan to ku shirye yin yaƙi da Allah to kaga yaƙi da Allah kan babban abu ne saboda kan Imam Malik yace ban ga wani abu na laifi kaman wannan ba sannan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa Allah ya la'anci mai cin riba da wakilin da a gabansa aka yi da wanda ya shaida aka yi kasuwancin duka inda ya rubuta shi da ciki to duwa Allah ya lance su sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je Isra'i da Miraji ya ga wani a cikin wuta yana iyo a cikin jini a cikin jini yake iyo a cikin wutan ba kuma sannan kuma yana daukan duwatsu yana cin su kaman yana loma da duwatsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce wannan mutumin fa sai aka ce wannan mai cin riba ne to saboda haka riba dai haramun ne a cikin addinin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa wani zamani zai zo idan zamanin nan ya zo za a juyar da wasu abubuwa masu kama da giya sai a canja musu suna su zama ba giya ba saboda haka sai a ce a wani ayi abu kaza ne ba giya bane in ka sha ba abin da zai yi amma kuma duk abin da ake dora wa giya a da shine zai dawo to saboda haka malamai suka ce kiyasi akan wannan hadisin shi ma bangaren kasuwanci za a yi ta juya abubuwa ana sa riba a ciki amma kuma sai a canja musu suna a canja musu yanayi in ga su sai ka zamanin ba riba bane alhali kuma riba ne to waɗannan hadisan da zamu karanta yanzu ne za su mana bayani akan riba wato na'am na'am wato riba shine ƙari a mutum ya samu ƙari akan kasuwar da yake yi ta hanya guda biyu yawanci ana ɗaukan abu guda biyu ne ko dai ya sa jinkiri a ciki wato ma'ana yanzu kana sai da abu sai na zo zan saya sai ka ce to tun da yanzu ba yanzu aka bani kudin nan ba sai ƙarshen wata to yanzu in yanzu aka bada kudi dubu goma ne amma sai ƙarshen wata ne to ya koma dubu sha ɗaya ko dubu sha biyu to wannan shine riban nasiya ce yawa kudin ruwa shine riba sannan ko kuma mutum ya fifita kayan nasa kaya ne gashi nan irin na kowa ana sayarwa ko gero ne ko wani abu to kai naka gero wata gida ya samu kulawa fiye da wancan ga kudin su iri ɗaya ne sai ka ƙara kudi akan naka saboda ka masa wani wani lura da shi da kai na'am ya ji nawa ne na eh shi ne kunyi a yi kunyi kunyi yawwa yawwa to idan ka ce eh yanzu dubu goma ne amma tun da ba yanzu za ka ban kuɗi ba to sai ka ƙara kuɗi to shi ne riba ya shiga ciki yawwa yawwa eh to wannan irin wannan aiki ne to kuɗin ruwa ke na ake cewa ko yawwa to shi ne haramun ɗin musulunci ya haramta irin wannan abun duka a cikin kasuwanci sannan yana da nau'o'i kala-kala ba iya wannan nau'in da muka faɗa ba ne to duk wani abu da zai kama dai mutum ya samu ƙarin da zai wuce kima a cikin kasuwarsa to haramun ne to waɗannan hadisan insha Allah za su mana bayani akan wani nau'i na riba din an umar bin khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi riban illa ha wa ha wal fiddatu bil fiddati riban illa ha wa ha wal burru bil burri riban illa ha wa ha والشعير بالشعير ربا إلا ها وها أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه an karbo daga sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda kala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi da amince Allah subhanahu a gare shi ya ce az-zahabu biz-zahabi riban wato zinariya da zinariya riba ne illa ha wa ha sai dai hannu da hannu wal fiddatu bil fiddati riban azurfa da azurfa ma riba ne illa ha wa ha sai dai hannu da hannu wal burru bil burri riban wato kwaya da kwaya riba ne illa ha wa ha sai dai hannu da hannu wa sha'iru bi sha'ir riban sha'ir da sha'ir ma riba ne illa ha wa ha sai dai hannu da hannu to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato zinariya da zinariya riba ne wato mana in za a yi kasuwanci na zinare da zinare za ka ba da zinare niman baka zinare mu canji kenan to idan ba hannu da hannu za mu yi ba to riba za ta shiga ciki wannan nau'in riban shi ne ake ce mata wato riban nasiya ce a ɗan samu ɗan jikiri kaɗan yanzu misali ina da zinare na wanda guda kaza kai makana da naka to zan baka nawa ko kuma zan baka na karbi naka din to in za mu yi wannan canjin sai dai zama ganawa a hannu gana ka a hannu sai mu canja da ni da kai to idan muka yi kuma ya zama babu wani fifiko a cikin wannan abin da muka canje da shi yadda na wannan yake haka naka yake kuma an yi shi hannu da hannu to shi kenan ya zama babu riba ciki yana ko azurfa ne shi ma haka za a yi da shi ya zama yadda yake nan haka yake haka za a canja shi a bayar hannu da hannu kara samu jinkiri in an samu jinkiri to riba ta shiga ciki ana ba da misali cewa kamar misali yanzu kai ne kana da ɗari biyar sai ka ce da Allah ina son canji sai ka zo ka samu mai shago sai ka ce da Allah ba ni canji ɗari biyar ɗin to dai ta yi sai ce ka canjin nan ba zai samu ba amma ka je ka bayan kwana ɗaya ko kuka zuwa karuwa to riba ta shiga ciki inda za a samu jinkiri riba ta shiga ciki abinda ake tsoro shine bayan kwana daya ko bayan kwana biyu da ya kai 500 din kai riken nan zai je ya amfani da wannan 500 din har ya samo wani kudin akan wannan kudin naka tukunne ya dawo baka kudin ka to wannan riba ta shiga ciki to saboda haka idan za a yi canji na kudi duk da dai hadisin yana kasa anan zinariya da azurfa ake magana to sai dai a yi shi hannu da hannu ka bayar baka take a lokacin za a yi ba za a canja ba za a samu wani jikiri ba idan aka samu jikiri ko kaɗan ne to riba ta shiga cikin abu ko da ba an gariban ba ne ba misali ko ba gariban ba inda za a canjin a ɗauki lokaci kaɗan ba a yi shanu da hannu ba to riba ta shiga ciki saboda za ɗan lokacin da za a ɗauka ɗan kaɗan ɗin nan zai iya ba da damar kuɗin ya ƙaru a wajenka ko a wajena ana fahimta ko zai iya ba da wannan damar shi yasa masu bankuna suna yi ayyar in ka sa kudin ka banki kawai wasu awanni ma zai yi inda kudin yana da yawa shi kenan za su shirye ba kan kudin ka to saboda haka kowa zahiri ne in za a canji na kudi to dole a yi shi hannu da hannu ba tare da an yi jikiri ba hakan nan alfiddatu bilfiddati riban illa ha wa ha hakan nan shi azurfa da azurfa shi ma riba ne sai dai hannu da hannu walburru bilburri riban hakan nan kwaya abubuwan da suke na kwaya ko gero ne ko dawa ne ko masara ce ko menene ma in za a yi za a yi canji tsakani za a yi kasuwa tsakani to ya zama hannu da hannu za a yi kar naka yana nan nawa yana wani waje kuma mu gama ciniki in baka nawa ni ban ga naka ba to bai halatta ba hakan nan sha'ir shi ma riba za ta shiga cikinsa sai dai an yi shi hannu da hannu عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن mitlan bi mislin siwa'an bi siwa'in ana bi sa'id al-khudri daga bi sa'id al-khudri Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi da rahmatu Allah subhata gare shi yace la tabi'u az-zahaba biz-zahabi kar ku sayar da zinare da zinare illa mislan bi mislin sai dai kwatankwaci da kwatankwacin sa sai dai daidai wa daida yadda wannan yake yadda wannan zinare yake haka wancan yake sai a sayar sai a cinikin a tsakanin juna a haka to kaga wani zai ce mai amfanin cinikin to wala tushibu ba'daha ala ba'din kar ku fifita sashin sa kan sashi wala tabi'ul wariqa bil wariqi kar ku sai da azurfa da azurfa illa mislan bi mislin sai dai daidai wa daida ko ku tankwaci da tankwacin sa wala tushifu ba'daha ala ba'din kar ku fifita sashin sa akan sashi wala tabi'u minha ghaiban binajizin kar ku sayar da wanda yake baya nan da wanda yake yana nan wafi lafzin a cikin lafazi illa yadan biyadin sai dai hannu da hannu wafi lafzin a cikin lafazi illa waznan bi wazni sai dai au da au kwatankwaci da kwatankwaci yanda za a auna shi a ce gashi nan to haka za a yi mislan bi mislin kwatankwaci da kwatankwaci ko kuma daidai wa daida sawa'an bi sawa'in daidai da daidai to wannan hadisin shi ma kamar na baya ne an kamo shi an samu shi daga bisa Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a sai da zinariya da zinariya sai daidai wa daida ga zinarinka nauyi kaza ni ma ga nawa kaza sai mu yi ciniki daidai wa daida ne sai sai mu canja sannan wala da shiku ba'daha ala ba'din kar mu fifita sashi juna akan sashi to anan malamai sun ce akwai madrubatin wa ghairu madrubatin akwai wanda aka aka aka buga shi aka kai shi misali zinare an kai shi an an yi me ake cewa an narka shi ko yadda ake yi yadda ake yin naira din da yin nada ai ka san ba za a hada ta da wanda aka ciro ta cikin kasa wanda ba mata komai ba an kera ta ko yawa to wanda aka gyara shi ma ba za ka ce zinarin ka an kai shi an sa shi a inji saboda haka yanzu ya fi wannan kudi ba kudin su daidai wa daidai ba za ka fifita shi ba wani fifiko inda sunan su zinari ne to zinari ne kawai sannan wala ta bi ulwarika bil warqi an ce alwarik din ana nufin alfidda ne azurfa ne ba za a sayar da azurfa da azurfa ba sai dai misali da misali kwatankwaci da kwatankwaci daidai wa daidai wala da shi ku ba da labarin ba za a fifita sashinsa akan sashi ba in dai wannan suna za azurfa to ko me aka masa daidai yake da azurfan da aka ciro yanzu ba za a ce a wannan ai yanzu aka ciro shi daga cikin kaza kaza kaza babu kawai in dai haka suke to haka suke kawai sai da sai da su haka an bayyana ko wala tabi'u minha ghaiban binajizin sannan kar ku sayar da abun da baya nan da wanda yake ne wannan kan ko ko zinariya da azurfan ne ko kuma kwayan abincin ne ko shayir din ne saboda haka har abincin mu nan zai shiga ciki ko gero ne ko dawa ne ko masara ne ko ma meye ne ka zo ka samu mai sayarwa kasuwa ka ce ai kana da geron ka buhu kaza a gida bai gani ba kawai ku gama cinikin ka dauki kudi ka ka ka bashi to wannan bai yi ba dole a kawo shi gashi nan ana gani sai a yi cinikinsa sa a sai da shi yadda ake sayarwa kuma wafi labzi a cikin labazi aka ce illa yadin biye ne sai hannu da hannu cinikin makawo kenan ko sai hannu da hannu za a yi ba ɗaya baya nan ba saboda duk tsoron dai kan riba ta shiga ciki wafi labzi a cikin wani labazi aka ce illa wazanin bi wazanin sai an auna shi yadda wannan awun yake haka naka yake sai a cinikinsa sai a sayar ko kuma sai a canja a yi canjin ɗin kuma ba za a fifita komai a ciki ba yadda yake naka yake illa mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in aka ce daidai wa daida ko misali da misali haka za a sai da shi to kaga ba yan kasuwan mu ba sai a hankali ba ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala jaa bilal ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamrin barni فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه ساعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه أواه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع, فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه ثم اشتري به نعم أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أكبر دقاء سيدنا أبي سعيد الخدري الله درشي قال يا شيء جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلال يا أبو جمع النبي زي لم يتلف زبط أقريش بتمر دبيبينو برنين wani dibino ne da ake ce masa barniyin wani dibino ne mai kyau suka ce faƙar lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa min aina haza daga ina ka samu wannan qala bilal sai bilal ya ce kana inda na tamrun radiun a wajen mu akwai dibino amma marar kyau fabitu minhu sa'aini sai na sayar daga cikin sa sa'i guda biyu bisa'in da sa'i daya liyiman nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi jira ya sa fata gare shi ya faɗa inda zalika yayin haka awahun awahun yace kai kai tir tir ainur riba wannan shine ainihin riba ainur riba wannan shine ainihin riba la ta falkar ka aikata walakin idza aratta sai dai in kana so an tashtariya ka saya fa bi tamra bi bayin akar to ka sai da dibinonka da wani sayarwa na daban sun mashtari bihi sannan sai ka saya da shi na'am an samu wannan hadisi daga sai na bisa ilu kuduri Allah kara masa yadda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da dibino mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam da ga wannan dibino sai ya ce kai kai kai ana ka samu irin wannan dibino mai kyau din sai bilal ya ce ai ina da dibino ne amma bashi da kyau dibino nawa sai na je ni sai na bada sa'i biyu na dibino na marar kyawun nan sai aka bani sa'i daya na wannan dibino mai kyau to shi ne sai na kawo maka kaci ya rasu don laye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai kai tirtirtir da wannan aikin da kai ai wannan shine ainihin riba wannan shine ainihin riba ai karka aikata haka to kaga yanzu anan ana nufin yanzu ma'ana kana da geronka ko shinkafa ko masara ko ma mene kake da shi yanzu sai ya dan dade a gida ko ya fara guba ko ya fara zare zare ko ya yi yane ne sai ka je da shi kasuwa ka samu mai aunarwa yana sayarwa sai ka ce ga gero na amma dai ya gaji kam ba zai yi ma yi amfani da shi yanzu ba ko ga masara ta amma dai ba yadda take kaza kaza du ta yi zare zare ya za a yi sai ce to shikenan yanzu kowane kwano biyu kwano daya in ka yarda kai ko kana son mai kyawun sai ka ce yi ka yarda sai ka yarda abunka ko kuma a'a ba kai din bane kake da wannan abun shi mai sayarwa ne ka matsu ka kawo da ya bude buhun ya lega ya gani sai ya ce ai wannan abun ya ɓaci ma kai duya yi zare zare zare yanzu in na saya ma ba abun da zan samu a kansa ko saboda haka ana sai da shi dubu goma amma zan saya dubu takwas in ka sayar kai ba ci kana matsayi sai ka mika sai ka ce yi kasiyar to wannan shi ne wannan abun akai shi sai na bilal ya ga dibino mai kyau na samu muna ne sai je ba da sa'i biyu sai aka ba shi sa'i ɗaya na wannan mai kyau sai ya kawo a nabi sallallahu alaihi wasallama nabi sallallahu alaihi wasallama kuma kafin ya ci sai ya tambaya ce ya aka kasan wannan dibino mai kyau ya ce ai kaji kaji ina da sa'i guda biyu ne na dibino na barar kyau sai na kai musu sai suka bani mai kyau guda ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai kai wannan ai shine ainihin riba wannan shine asalin riba kenan wannan abin da aka yi kar ka aikata haka sai dai idan kana so ka sayi wannan dibinon nasu to dibinon naka ka je ka sayi da shi shi mummunan naka ka je ka sayi da shi in ka sayar sai ka dawo sai ka sayi wannan sai ka dawo sai ka sayi shi saboda haka idan ya ga dama a garin sayarwa za a ce ba za a sayi shi da kima ko da wani abu ba misali to wannan wani abu daban amma dai kar ka je ka ba da shi ka ba da sa'i biyu ko kuma ka ba da saniya biyu a baka saniya ɗaya shi ne ya ce fifi tamar bi bayin akar ka sai da wannan dibinon naka da wani sayarwa na daban sun mashtari bihi sannan wannan kuɗin da ka sayar ɗin sai ka dawo sai ka saya da shi to saboda haka duk wani nau'in abun sayarwa yanzu da ake sayarwa kar ka ɗauko na ka ce ya tsufa saboda haka za ka bayar idan ka bayar idan na kwano ne za ka ba da kwano biyu a baka kwano ɗaya ta wannan haramun ne shi ne riba ne wannan ya kai ka je ka sai da naka mummunan in naira ɗari ɗari za a saya ma ka sayar ka zo ka sai wannan ne ɗari biyu ya kama ka gari ya yi kudu kuɗin ne ya dawo to ka je ka sai da shi din in ka sai da shi sai ka dawo sai ka sai mai kyawun amma ba za a bambanta masa kuɗi ba na'am ana bi min hal qala sa'altu bara bin azib wa zaid bin arqam radiyallahu anhuma an sarfi fa kullu wahid minhuma yaqulu hadha khairun minni wa kilahuma yaqulu naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bai'i zahabi bil warqi daina an abi min hal an karbo daga abi min hal qala yace sa'altu bara bin azib na tambayi bara dan azibin wa zaid bin arqam da zaid dan arqam radiyallahu anhu ma Allah da da su an sarfi akan canji yaya ake yin canji ne fa kullu wahid minhum ma yaqulu ko wanda su yana cewa hadha khairun minni wannan yafi ni alheri wa gilahu ma yaqulu dukan su suna cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i zabi warqi dainan annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta a sai da wato zinariya da azurfa bashi to wannan hadisin an samu shi daga abimin haq ya tambayi sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam guda biyu bara'u bin azibin da zaid bin arqam akan canji ya za a yi canji wato wani kudi da wani kudi a canja gashi ne mun karanta hadisan baya cewar in zinariya da zinariya ne ko kuma azurfa da azurfa ne sai kwatankwaci da kwatankwacinsu sannan hannu da hannu za a yi to shi ne yake tambaya akan ya canjin ne yake kasancewa ne sai kowannensu yake cewa ai wani ya fi ni alheri wato suna yin tawazu kenan kowa ya iya bada amsa wani na cewa wannan ne zai amsa ai wani na cewa kai ne ya kamata ka amsa masa ba ba sani bane a'a saboda tawazu ne na bayin Allah to sai dukansu dai suka amsa masa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a saida zinariya da azurfa bashi to bari mu karanta hadisin kasan nan zai fito mana da abun gaba daya an abi bakarata radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an fiddatin bi fiddatin wa zahabin bi zahabin illa sawa'an bi sawa'i wa amarna an nashtariya fiddata bi zahabi كيف شئنا ونشتري الذهب بفضته كيف شئنا قال فسأله الرجل فقال يدا بيد فقال هكذا سميت أنا أبي بكرة رضي الله عنه an karbo daga Abi Bakar ta Allah kara masa yadda kala ya ce naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fiddatin bi fiddatin annabi tsara mace Allah tabbata a gare shi ya hana a saida azurfa da azurfa wa zahabu bi zahabi da kuma zinariya da zinariya illa sawa'an bi sawa'i sai dai daidai wadda daidai daidai wadda da karatunmu na baya kenan wa amarna ya umurce mu an nashari fiddata bi zabi musayi a musayi azurfa da zinariya kai fa shi ina yanda muke so wa nashari azaba bil fiddati ko kuma musayi a zinariya da azurfa kai fa shi ina yanda muke so qala fasalahu ar-rajulu sai wani mutum ya tambaye shi fa qala yace yadan biyadin yace hannu da hannu ne fa qala sai yace haka za su mutu hakan dai naji ya fada to wannan hadisin da hadisin nan makaranta da zu suna magana akan canji ne canjin kudi yanzu misali mu a nan Najeriya muna da kudin mu Niger suna da kudin su Ghana suna da kudin su Kamaru suna da shi kowanne suna da kudin da suke amfani da shi to ana yin canjin kudin ko ana canja kudin ka karbi su karbi naka kudin su baka nasu kuma canjin ana yin sani yadda dala take ko yau dala tana naira kaza to za a dora ne akan yadda wannan dala take haka ake yin wannan canjin to idan za a yi canji na zinariya da zinariya zinari zan baka gaba ni zinari to wannan kan sawa'i bi sawa'i ne daidai wa daidai ne ba wani ba wani ƙarin komai a ciki yadda yake haka yake haka zan karba haka zan baka in an gwada nauyin sa ya zama iri daya shikenan haka zan karba haka zan baka in wannan canjin za a yi to amma halal ne a yi canjin wato ka sayi zinariya da azurfa ko kuma ka sayi azurfa da zinari ka gane saboda haka kudin zai iya canjawa nan ana sai da zinare au kaza naira kaza da azurfa kuma za ka saya sai ka saye shi da azurfa ko kuma ka sai zinarin da azurfa wannan canjin ya yiwu amma daidai zinare da zinare to ba abin da za ka haka za a sayi shi kawai shi an gane ba zai yi a ƙara wani abu a kansa ba amma idan nau'in ya canja to kuma ana da dama a yi wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ba su dama su sayar da azurfa da zinare yadda suka ga dama sannan su sayar da zinare da azurfa yadda suke so shi wannan ya halatta su yi shi a canja din wannan da wannan a canja zinariya da azurfa ko a canja azurfa da zinare yadda aka ga dama sai ce sai shi abubakar ta yace masa hannu da hannu ake wannan din ko kuma ba hannu da hannu ba sai ce ni da haka naji ya ce hannu da hannu ake to in za a yi canjin zinariya da azurfa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi in bashi ne in bashi ne ba za a yi ba sai dai kudi da kudi zan baka naira kaza shine shine ma'aunin zinariya guda daya yanzu tana daidai da naira kaza a kudin mu nan saboda haka na saye ta naira kaza sai in dauki kudin sai in baka sai ka bani zinari an bayyanta sai ka bani zinari ko kuma azurfa yanzu a wajenmu a kudinmu tana kan naira kaza ne ta zama naka sai in baka kudin sai ka bani amma ba za a yi bashi ba ci wanda ki zinarin baka amma bashi ne ko wanda ki azurfan baka amma bashi ne to ba za a yi wannan ba to yanzu kama zinari da azurfan ma sun zama labari ba ba a ganin su kuma su ne asalin kudi wani kudi da ba su ba kudi ba ne su ne ainihin kudi zinariya da azurfa su ne kudi saboda ka wannan abin da muke amfani da shi yanzu a matsayin kudi wakilin kudi ne kawai amma ba kudi ba ne kudi kam zinari da azurfa shi ne kudi ta saboda ka ga yanzu wasu suka zauna suka yi dala ko da suka yi dalan nan sai zama yanzu ita dalan da ita ake komi ba dalan amerika a ce ita ce komi kuma ita ma dala fata kadda ne kawai suka zauna suka yi zane zane a jikinta kawai suka mata biya suka ci shigen damar kudi amma asalin kudi zinari da azurfa ne da zama da kashi sa wasu malamai suke cewa shi ma wannan kudin da ake amfani da shi yanzu a kan larura ne kawai ba shi ne kudi ba ba shi ne ainihin kudi ba saboda haka ana amfani da shi ne a kan wai yana wakiltan zinariya da azurfa yanzu da za ka je bankin najeriya babban banki ka ce a baka zinariya ko ba ka azurfa za ka samu ne babu ai kaga takarda ce kawai suka yi rubutu a kan ta kawai suka ce ta zama kudi to amma saboda hukuma ne wasu malamai suna saka magana hukuma a ciki cewa tun da hukuma ne ta yi to saboda haka ya zai iya zama kudi kuma mutane sun yarda cewar wannan kudi ne saboda haka yanzu wani ma in yi kirkiri kudinsa ya ce gashi ne ya zama kudi to idan al'umma sun karba ya zama kudi sai ya zama kudin kuwa ko ganye ne ko ya dauko ya ce hingo kudi ne sai ya zama kudin to amma wasu suna sa maganin cewar sai dai abin da hukuma ta zauna a kansa ta ce wannan kudi ne to wannan dai shine bayanin a kudi yadda kudade suke to amma kuma akwai maganar da ya kamata mu yi a nan cewar damun nau'in riba guda biyu ne kamar yadda aka muka karanta cikin wannan hadisan duka riban nasi'ati ne ko kuma ribar fadl riba riba kudin ruwa da Hausa ko shine wanda za a yi jinkiri jinkiri zai iya jawo abu riba ta shiga cikinsa a garin kasuwancin da aka yi an sa jinkiri a ciki to wannan jinkirin zai iya jawo abun nan ya zama riba na sai abu amma ban ga abun ba za a kawo nan da lokaci kaza na riga na tura kuɗi na na ba da kuɗi na an ɗauki lokaci ba a kawo mun ba to wannan riba za ta iya shiga ciki sannan ko kuma a abun gashi nan iri ɗaya da nawa da naka ba bambancin komi amma sai a ce kai naka an ƙara masa kuɗi kuma iri ɗaya ne gero ne nawa kai ma naka gero ne amma nawa dai ya daɗe tun da manan bara ne ga nan bane ya fito saboda haka sabo ne saboda haka za a canja kuɗinsa to wannan ma ba za a yi ba shine kamar hadisin da muka karanta na cewar ka ba da kwano biyu sa'i biyu a baka sa'i ɗaya na mai kyau to wannan ma haramun ne to sannan anan malamai sun yi magana akan banki bankin da ake amfani da shi ana amfani da banki a malaman suna cewa wai jama'a ake son wuta aka ce a shi yana faɗa yin wannan sai kowa ce ba son wuta sai aka ce wa kuma yake so ya kwana gidansa ba wuta kaga kowa na so ya kwana gidansa da wuta to amma kuma ba son wuta to saboda haka banki akwai riba a ciki to amma wannan sharru labudda minu ne kawai sharri ne wanda babu yadda aka iya a cikinsa to amma har yanzu ana faɗin cewar idan kana da saving account ɗinka account ɗin da kake ajiye kuɗi idan suka ƙara maka kuɗi to ba za ka yi amfani da wannan kuɗin ba amma za ka cire su saboda idan ka bar kuɗin har yanzu su kake ƙarfafawa an fahimta su kake ƙara bawa ƙarfi saboda haka za ka cire kuɗin ka yi ka ba da kyautansa kawai haka saboda kar ka bar kuɗin ya zauna ya ƙara musu ƙarfi saboda idan kana da akawun ɗinka na ajiya in suka ɗauki kuɗin suka amfani da shi za su na ƙara maka wani percentage a cikin kuɗin to wannan kuɗin aka ce ba a so ka ci amma kuma za ka cire to sannan an yi magana akan wani abun da yake ba da kuɗi yanzu wanda ba sai ka je banki ba in ka je ka ba su atm dinka sai su cire maka kudi sai su baka to meye halaccinsa shi wani abu yadda banki idan ka yi amfani da da akawun dinka ka cire kudi ko ko ka saka kudi yanayin akawun din ne watakila za su ɗauki wani abu ko aka sama kudi za su ɗauki wani abu ko ka cire kudi za su ɗauki wani abu a ciki in kai wani transaction dai haka za su ɗauki kudi a ciki ko to shi ma wannan mutumin da ya baka kudin to nan malamai sun yi magana kwanakin ba ma ina ga an ta magana sosai a ciki cewa shi mutumin da ya ɗauki wannan kudin ya baka ai ba ainihin kudin ka bane ya baka kudinsa ne ya baka ko kudinka kam ya tura shi cikin nasa ma'ajiyan kudin shi kudinka ne ya dauka ya mayar can to saboda haka wai ya maka aiki saboda haka zaka biya shi ladan wannan aikin da ya ba ya ma aiki ne ya ya ya ya ya maka aiki saboda haka zaka biya shi ladan wannan aikin to wannan ta wannan fiskan suka ce to wannan abun ya halatta na maka aiki ka biya ne saboda na hutar shi ka yanzu ba sai ka je banki ba ka tabbin layi ka sha wahala ka yi waya ka yi waya kudin naka na tura shi cikin ma'ajiyata ni yanzu yana da kudin ga suna saboda ka sai baka kudin na baka kudin sai ka biya ne na wannan aikin da na baka yanda banki ma in ka yi ajiya a ciki sai sun dauki ladan ajiyan da ka yi ko kuma in ka yi motsi da kudin tun da kudin na ajiya ne sai sun dauki ladan ajiyan da ka musu to malaman da da suka halatta shi jamhur na malamai kusan malaman kasan nan duka sun ce to ta nan ya halatta to amma kuma akwai kauli guda ɗaya da wanda malaman da suke gabe halatta ba su kuma sun kalle shi ne ta fiskan kuɗi yanzu idan ka je aka cire maka naira dubu goma nawa za ka bayar naira ɗari ko? to in aka cire maka dubu ashirin ba ɗari biyu in dubu talatin ne ba na'am nau'in kudin yana canjawa kudin yana canjawa to a garin aikin da ya maka na akwai wata wahalar da ya sha idan ya cire maka dubu goma ta bambanta da dubu ashirin da dubu talatin ba wani bambanci ko ko miliyan ɗaya ne zai cire ina ga wahalar da ya sha na cire dubu goma shi ne na miliyan ɗaya ma haka ne ko to a nan wasu malamai suka ce to bai dace abin da zai karɓar nan ya canja ba idan ya canja kuma to riba ta shiga ciki an gane yadda in zai cire miliyan ɗaya a bashi naira ɗari to in ya cire dubu goma a bashi naira ɗari don duk aiki ɗaya yi transfer ne kawai na kudi mai da shi a kawar da ba wani abu yana da babba to amma wannan kaulin da kaulin malami guda ɗaya ne furin makari ne ya faɗi wannan magana ya ce in dai kudin zai canja to kuma haka ne amma su sauran malamai suka ce su a fiskance shi kara gan shi ta nan suka ce kara kalli kudin ta nan wajen a kalle shi ta wajen kawai ya taimake ka ne ya rage maka wahala su suka bada haka suka ce a kalle shi ta wannan bangaren kar a kalle shi ta bangaren nan masu suna canjawa daga dubu goma zai zama ɗari biyu ɗari uku ɗari wa kara kalli wani to saboda haka dai duwani abin da zai kama da riba a cikin kasuwanci na kuɗi mutum ya mai da hankali a kansa duk abin da za ka yi da baka gane ba to ka tambaya kar kawai ka je ka bada ciki ba mun mamaki bane in ka shiga ciki sai ga riban ta shiga ciki sannan akwai nau'i na kasuwanci da ake yi yanzu shine bai'ul ina to wannan wannan malamin sun ce akwai wanda suka halatta shi amma dai ma zaban imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal ba su halatta shi ba shine wanda yan kasuwan mu yawanci suke yi yanzu kayanka ne gashi nan za ka zo ka ce kana neman bashi a wurina sai ce babu sai dai masara masara ko babu ita masara ne dubu goma ne buhun to yanzu ya za a yi eh yanzu shi kenan ka na sayi na sayi masarar dubu goma idan na saya to yanzu ya za a yi yanda za a yi shi ne sai ka bani dubu goma na masara sai in ce maka a'a sai dai ka sayar min da masara sai ka sayar min da masaran sai na saya dubu takwas sai na ɗauki dubu takwas ɗin sai in baka ina bin ka dubu goma kuma haka suke haka suke kaga na baka kuɗi sannan ina bin ka kuɗi kuma dubu ko kuma wani zai karya shi ma abin dubu goma ne sai ya ce ka saya dubu goma ya yi na saya to yanzu ni zan ka sayar min na sayar maka dubu nawa dubu biyar sai da ki dubu biyar ya baka in ya baka dubu biyar kuma kai kuma karshen wata kuma ka zo kaka bashi dubu goma sa kuma to wannan dai kusan jamhur na malamai sun ce haramun ne wannan nau'in kasuwanci haramun ne amma inda suka halatta shi shine suka ce ya zama yadda ka bani nan haka zan kwanso suka ce to nan kan ya halatta ma'ana yanzu misali ka zo ka karbi kudi a waje na cewar masara ce kamar yadda suke bala dubu goma sai na ɗauki dubu goma sai na baka to da na baka dubu goma idan wata ya yi sai na maka dubu goma so ka ce wannan kan ya yi ka gane yawa ko kuma ka sayar minin amma yadda na saya din haka zan sayar haka za ka sayar mini sai in baka kudi daidai wannan kudi to suka ce wannan ya yi amma ba wai a zabke kudin ana sayar shi dubu goma sai ana shi dubu biyar to yanzu na sayar maka dubu goma kai kuma ka sayar min dubu biyar sai karshen wata kuma ga dubu biyar din na baka yanzu sannan karshen wata ka min dubu goma to wannan kan haramun ne shi yasa zaka ga suna ta yi na'am na'am
sai na zo ce maka mutum a ba buhun gawa daya na'am zuwa ashirin da ɗaya ne ko da biyu na'am sai zama za ka bani na'am sai kuka yi ba kuɗi zan kawo maka ba na'am dawa zan kawo maka Eh.
amma sai da kaka na'am da kaka nan kuma zai zama dubu goma goma na'am dubu biyu zan kawo maka ko buhun daya a'a yi- yadda muka yi haka zaka kawo mini ba buhu biyu zaka kawo mini ba buhu ɗaya na zaka kawo mini yadda muka yi da kai in na ce buhun biyu za a kawo maka da a yanzu dubu a da kaka ko dubu goma Eh, a to bai halatta ba buhun ɗaya ne ya zama buhun eh to bai halatta ba wannan ai bai halatta ba wannan yawa yadda yake haka za ku yi shine wannan shine ake ce masa shine ake ce masa ribal fadli shine riba riba ne wannan in aka yi haka na a ledan za ka cika ka kawo kawai yawa abuhun za ka kawo kawai ba inda mun yi sharaɗi cewar gashin yanzu za ka ban buhu ɗaya yana dubu ishirin da ɗaya ko da biyu ni yanzu da kaka aya koma dubu goma zan kawo maka to buhu ɗayan nan dai shi zan kawo maka yawa ba za a ce aya lokacin ya koma dubu goma saboda haka sai in kawo buhu biyu ba na yaya yaya kenan ka kawo buhu biyu wai eh eh, in kun yi sharaɗi ba da mun yi kun sharaɗi da shi akan haka cewar zai baka buhu ɗaya kuma buhu ɗaya zaka dawo da shi to wannan shine halaccin kasuwan da za ku yi amma ba zai ce maka yanzu na amma bai halatta ka ce yanzu zan baka ka gane zan baka buhu ɗaya amma da kaka buhu biyu za ka kawo min. saboda yanzu ga kudinsa da kaka kuma ya koma wancan to wannan riban an yi ribar fadli kenan an bibita kudin abin kuma ba ga yadda yake ko ya gaya ma haka ma ba za ka karba ba kai din ma mai karban misali ya ce yanzu ga buhu ɗaya zai baka na dawa amma da kaka aka ba shi buhu biyu saboda lokacin ya sauka to bai halatta ba na in kake maka kan shi na dubu ashirin da biyar ne ba ko da za a eh iya je ne kuɗi ne yayi yanzu misali ga buhun dawa zan baka dubu ashirin da biyu ne amma sai da kaka zan baka dubu ashirin da biyu to ko buhun dawa dubu biyar ya koma ba ruwana dubu ashirin da biyu na zaka bani yawa wannan kuma amma in buhun dawa muka yi buhun dawa muka yi zaka bani ko ya koma dubu biyar buhun dawa ne kawai an fahimta ko to alhamdulillah ina ga za mu tsaya nan wajen na'am
sabon matsi da tsohon matsi da ake kan bambanta kudinsa shi kuma ya ke nan.
eh ban gane abu bai halatta ba bai halatta ba a ce wannan na bane ne wannan na bane ba wani na bana babu na ba ba to shi ne a yi bai halatta ba bai halatta ba wannan a wajen saya mai sayarwa yanzu misali zuwa kasa ya ce gero nan na bare ne wannan na bana ne saboda haka kudin wannan naira kaza kudin wannan naira kaza shi ne ribar fadliya
akan samu bambanci kamar na wanda sai ba Eh?
sabo da tsoho sabo da akan samu bambanci wanda zai bambanci wannan zai sabo samu ko kuma wannan duk magana kake yi malami baka ji karatunmu da makaranta ba an ce maka daidai da daidai in gero gero in dawa dawa in masara masara babu babu wani babu wannan yafi gardi wannan yafi wane ne wannan duk maganan ka ne gero gero ne dawa dawa ce kawai eh ban gane ba an baka jaye ka dawo da karatu kuma an baka
a ai da ce zaka dawo ba da farfara ba sharadin da aka yi da kai kenan ai wanda aka baka shi zaka dawo da shi ba zaka canja ba idan ka canja kuma to to ba ita ka dawo da ita ba kenan sai ai magana kuma ya take a kasuwa ita kuma wannan sai da ai magana wannan ka san mutane suna ta kokari ne da- na gyarawa ko ba zai gyaru ba yadda yake na haka yake yawa gyaran ba zai amfani ba saboda haka in in aka noma ba wani ka ce wannan gero na bare ne wannan na bana ne babu gero ne duka babu gero bara babu na bana saboda ka duk dan kasuwan da zai kasa geron sai ce wannan na baran ne naira kaza ne wannan na bana ne naira kaza ne yayi ribar fadli yayi riba a ciki yayi kudin ruwa a ciki dan gero ne ba zai- bai canja ba wai sai ka ce wannan ya fi gardi wai ba wani maganar gardi a ciki geron gero ne kawai saboda haka dai abun yana da yana da hatsari sai an maida hankali a ciki abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan samu da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul qawli hadha wa sallallahu wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam